ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين ذا متاشي الحديث العشرون حديثنا الشرين عن أبي مسعود أن كربو دقى بابا مسعود أقبة بن آمير الأنصاري أقبة بن آمير متنا مدينة الأنصاري سوني متنا مدينة المهاجري شيني متنا مكة المهاجرون والأنصار أما تكين فللا Allah ya gabatar da mutanen makka akan mutanen madina in zai kawo ambaton sahabbai sai ya kawo almuhajiruna wal ansar muhajirai ne sahu na farko sannan mutanen madina shi wanda ya bar gidansa ya bar dukiya ya bar iya kadai dan Allah ya koma kasar da ba tashi ba shi ko mutunan madina ya tana da komi ya tana da gida ya tana da arziki ya tana da dukkan wani abu saboda mi saboda wannan bako da ya hito garin makka uku ba mutunan madina ne albadari shine ma'ana wanda ya je yakin badar duk waɗanda sun ka halarci yakin badar Allah ya gafarta musu kuma Allah ya yarda da su subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ma sahabbai inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwati ula yana cikin abun da ya riski mutane yana cikin abun da ya shigo cikin mutane ya kai ga mutane cikin maganganun annabawan harko maganar da suke cewa idza lam tastahi idan baka jin kunya fasna ma shi ta ka aikata abun da ka gani duk iyaye ba haka suke ba dai baka jin kunya ba sai mun barka da duniya duniya ta ishe ka duk wanda yake bai jin kumyar kowa to zai yi kumya kumya tabi'a ce ta mutanen kwarai maluman tarihi sun ce annabi ya yi amarya jin kumya dan shi annabi bai taba karya ba annabi bai taba cin amana ba duk mai jin kumya yana tsoron ya zubda mutuncinsa annabi bai taba yaudara kowa ba sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa jin kumya yana jin nauyi ya kuntata mu wani cikin rayuwarsa to yanzu bibo matasan mu cikin mutanen ma akwai shedannun mutane wanda in sun ga cikin kungiyarsa akwai wani mai dan saura saura kumya yana dan jin kumya za su nuna mai in dai kana jin kumya ba ka samu abinci za a nuna mai yadda zai kore wannan jin kumya kana wahal da kanka bisa wanda ba shine Allah ba ka abinda aljanna ta mai rabo ce mu samu na mutahi in kaga mutum na jin kumya to yana da imani gwargwadon jin kumyar mutum gwargwadon imanin mutum annabi ya ce imani da kumya haɗa suke da an cire ɗayan to ɗayan kuma ya tafi da kaga mutum ya ce shi bai da kumya to bai da imani dole ne mu samu rayuwar jin kumya kun ga mutanen da ba su da karatun da muke da amma ko shakka babu sun yi mu waɗansu darajoji da yawa da ƙauye kakam da mutum ya yi wani abu na jin kumya to zai barin ƙauyen nan ila yau kiyama latti ga guda in yayi magana an ka gane ƙarya ce to ya bar wannan jiha akwai waɗanda tarihi na nuna kakanni suke kakan suwa ne wani abu ya yi ashe ba gaskiya ne ya koma abuja ba a ƙara jin labarinsa ba saboda sun san mutunci to mu yanzu ka zuba ƙarya a gane ƙarya ce kuma kuma ka ƙara tararo wata raizo sosiyo mutum ya hito ya yi karya kuma gobe ya ƙara hitowa ya yi wata sabuwa saboda an kusa tashin kiyama kusan tashin kiyama za a ɗoke mutunci a ɗoke amana a cire jin kumya cikin mutane yanzu duk sallah kaɗai za a bar muna ita ce abu na ƙarshe da za a bari muna cika masallatai amma duk wani tabi'a na mutunan kwarai nagartattun mutane ɗaiɗai ku ne cikin mutane annabi sai ya kai cikin ƙauye babban alƙarya mutum ɗai ke da amana in ana neman mai amma sai an ce sai kun je can wurin inna suwan ita kaɗai in ka gayi a maganar ko ka yi ajiya insha Allah kana sarda yadda ka aji duk yana cikin alamatu sa'a to duk wanda bai rabu da wanda bai jin kunya ba to zai sabu rakai abuta da wanda bai jin kunya ‘yan mata da yawa abin da ya sa su alfasha abuta da waɗanda su fararru ne cikin lafar kina ta hijabi wanda buje da idan Allah ni ba shi bina haka goma ba idan Allah ba ƙauyen banza da doguwar riga to ya zan hida ta mana ai ban da wanda mu je gidanmu in ara miki iyaye na can su suna tunanin sun ba da tarbiyya abokai sun lalata wani cikin taranta ɗan cikin da za a fara koya mai shan sigari minuwi ta kusa ce to yau kadai yau kadai yakka ba mu kunya aboki na ni ban tsayo ma to kunna shaidani ya nuna mu yadda ake ja na farko in yayi tari ya ce to ya fara ƙara ja kuma wani daga nan za a dan zuba mai giya cikin kwalba a ce dan dan dan dana dai milbanti tarihi dan sha kaɗan ya sha yayi amaya ce to ka fara shigowa dan shiga kai abuta sai da mutunan kwarai la tusahib illa mu'minan abuta tana da ta'asiri bahaushe ya ce wai abokin maye shi ma maye ne ko to abokin barawo ba shi ma barawo ne tunda in ya kawo karba za ka yi an ce an kama shi ba ni na yi fata ba to da ya yi fatar ya kawo ba karba ba dan shi mutum ya zaɓi abokan kwarai ka dibi cikin mutane wanda ya fi kowa kai abuta da shi dan ana ɗoka ga aboki ga kai abokai zalla wanda kai ne sama da su ka ɗara su a kai aboki da wanda ka ɗara shi kai aboki wanda ya ɗara ka dan ku ɗoka ga juna ka ɗara wanga ya koya gare ka wanga ya ɗara ka sai ka ɗoka gare sa haka ake mu'amala to kunyar da ba a so shine mutum ya shuru bai iya sallah ba bai iya wankan janaba ba bai iya kalmar shahada ba bai iya kabbara ba bai iya sallama ba kuma ya san ba haka ake sallama ce ina jin kunya yanzu akwai iyaye biyo ba su shiga makaranta don wai yara ne amma dan Allah in ana rabon kuɗi yara sun ka zo uwaye ba su zakuwa tambaya ku nake kuɗi na da jin kunya kai wani bi ma in an kawo shinka ana raba waɗanda suke da shinka suke rigan kowa nan talaka bai rigan su amma wurin alkhairi ne ana jin kunya inda ta ce to ga yara sun yi yawa wallahi gan mu je mu yi karatu ai ta dariyar mu sai ta zamna ta mutu jahila shi ma ba ba haka wani bai iya lafazin sallama salamu alaikum alaikum wallahi akwai cikin musalawa ne akwai limammai ma kullum sallah ba ta nan ga sallar ne salamu alaikum salamu alaikum ku ku kuna ta bin shi sallah ba a sallar ne ba tun azhar da kun kai ba ku hita cikin sallar ba wani kabbara harraman ma zai hita da ku cikin sallah ya gangara Allah akbar ku ko ku kabbara to wanda bai ma shi da sallah ba to kaga irin waɗannan abu akwai su biya wani tahiya ya san bai iya ba wallahi inda muna mu'amalantar ɗalibai da almajir cikin mako ce to yanzu ni a koya mini yadda musulmi ke sallah assalamu al assalamu alaikum cikin waya za salamu alaikum a ce wanga bai iya sallama salamu ayo sai sallama wai sallama wai ana sallama masu gida wai ana sallama to wa ke sallama wai shine ke sallama to ga tahiya nan mutum nawa ne ya iya tahiya kun san da akwai wadan motsa hannu kawai kuke walla ba su nan ga karatu wani ya ta haka in ya gaje ya yi haka ya ƙare yana jiran lema Allah ya sa ka iya tahiya ka iya ka iya da kai nike kai ka iya tahiya ya yi shiru to ka shiga makaranta kaji abu na farko mutum ya koyi kalmatu shahada yadda ashhadu Allah ilaha illallah kowa ya iya wannan ashhadu wani ashadu ashadu wani ko a da ka a to yanzu tambaya wai kunyar da Allah shi kadai ne dole sai ka karba muna wani muhammada rasulallah muhammada rasul ya sha waɗannan abubuwa alal akal musulmi ya iya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ka iya mi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ita kana iya ce salamun alaikum amma ba na sallah ba sallamewa daga sallah sai ka kawo alif walla ma'arifa assalamu alaikum akwai masu al salamu alaikum al salamu alaikum dan an ce al cikin kitabu malikiya za ka an ce falabudda bil ma'arifa bil alif wallah sai ya aza alif ana al ashe lamu shamsiya ce ash at za ka ce assalamu alaikum in wurin sallame wa kai irin na ƙara assalamu alaikum wa rahmatullah to baka da sallah dan baka shiga cikin sallah ba wurin gaisuwa ne ya halatta kace salamun alaikum wa rahmatullah salamun alaikum sai ka ce salamun in ka ce assalamu alaikum ba kai sallama salamu alaikum ka ce mutuwa ta tabbata gare ku sallama a bamu wannan izgili ne sannan mutum ya iya min alhamdulillah akwai waɗanda ba alhamdulillah 'yan boko diyawa manyan professorkin na in kun sun zo wurin taron malamai sai ku ji minista mi alhamdulillahi musulmai sun haɗu musulmai kuma ba su shiga makaranta mutum na da shi professor ne sami Allahu liman wani sami Allahu akwai limamai ma sami Allahu liman hamidahu sami Allahu to waɗannan abubuwa ne wanda insha Allah akwai lokacin da za mu tsara ko da bayan asuba mu ɗauki biman shi kaɗai mu yi minti goma mu fara kalmatu shahada muna maimaita sai mu ɗauko bi iznillah za mu ga lokacin da za mu fara kan ramadan muna yi muna maimaita ko da wani shi bai zama kuma ko ya hita bai komi ni ban san menene ba mutane ba su son alkhairin karatu wallahi in jika ɗari ɗari za a biya ko mai gida zai zamna shi ma a bashi kamin yin san kuɗi muke babu wanda ya taɓa gajiya da kuɗi babu shi to wanga karatu ya yi duniya annabi ya ce duniya la'anan nace a wurin Allah mal'una mal'unun mafiya duk abin da ke cikin Allah a ma'ana duniya wurin Allah bai da daraja illa zikrullah sai ambaton Allah wani lokaci a hadisi riwaya ce illa al'alim wa muta'allim mai karantarwa da masu neman ilimi da inda ake sada zumunta duk abin da ba waɗannan ba ba su da kima wurin Allah kun ga zaman da muke muna tare da mala'ikun rahama ba mu sani ne har sai da mun ka koma kabari ka fara ganin ladar da ka zamna magriba isha kana sauraron karatu ana turo ma sai kai nadama da a ce duk rayuwarka haka take to Allah ya dakar da mu wannan shine hadisin kenan kumya ya kasu gida biyu akwai kumya wadda mahmuda akwai mazmumiya wadda ba a so shine kai shuru kai abuta da malami kana mu'amala da malami ai malam na san shi amma ashe baka iya alhamdu ba sanin malamin nan bai umfani ka ba mai yanzu in ka san alhaji wata ran baka zakkuwa kai karman murya dan Allah yau alhaji wallahi to haka ya kamata ku yi ma malam wallahi malam muna tare ban iya alhamdu ba ka to sannan alhamdu alhamdu lillahi lillahi rabbil rabbil a a a alamin ko rike alamin alhamdulillah rabbil alamin sai kai tsohon ga ya dan tabo ba baka tabo ba la da ba ai ta baka gobe ka zo ka karanta malam daidai ya kara ma arrahmanir rahim arrahmanir rahim kan ai kwana bakwai ka iya alhamdu shi ne umarnin abuta da almajirai man da in muna abuta da masu kuɗi muna tambaye ko ba haka ba dan aro min ka zan nan jika goma nan to ka karanta alhamdu ya ma jika goma annabi ya ce mutum ya zamna asuba ya karanta aya biyu ya a bashi raƙumma da raƙumma ne dukiya mafi daraja to yanzu waɗannan motoci masu tayu a baya ko zai wuce zai wuce yan kukawo wai a sunan su mota mai suna yan kukawo ba yanzu duk an laɓe su cikin gida ba babu abun sa mai haram ta tsaya Allah ya kare mu daga cin haram don mai cin haram Allah ya shiryar da shi waɗanda sun kasaci dukiya al'umma kuma Allah ya dawo mana da kuɗinmu ya rabbal alamin Allah ya nuna musu ayar talakawa haƙƙin talakawa a jikinsu in suna da rabo Allah ya shirye su Allah ya kare mu da sharrin Donald Trump Allah ya warga da daular Donald Trump wallahi suna ga kulla ma musulmai makirci kuma mu tashi daga barci dan shi muke ce mu shugabannin ku haɗa kanunku mu daula ce islamiyya sun kai hari a can Nijeriya ba nan kadai suke nufi ba kuma a arewaci kullum arewa ce saboda arewa ce islamiyya arewa adda hijabi arewa adda kaza kun aza in kun bi Allah makiya na son ku ne to amma in mun kama Allah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin amma sai mu rarraba mu raba kanu mu yi ta tsine mu juna matasa ana neman su yi karatu sai kowa ya zo ya yi tiktok ya yi ta ba da dariya dibo arewacin nigeria manyan malumu matasa ma'ar da san kurayen bi sun koma tiktok neman kuɗi kowa ya kirkiri fad na ba da dariya kuma faji na tiktok wanda ake ba da dariya ya yi kowa jama'a da ƙarya kuma kowa ya san ƙarya sai a yi ta lag a yi ta lag kai masoyinmu ne amma inda a ce wa'azi wallahi mu wa'azin nan to wallahi mu dai ya kamata mu tashi daga barci in mun kama kanmu mun haɗa kanunmu wallahi mun amerika arziki kai ba ƙasar duniya da ta kai ƙasashen musulmai albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa